بما سبقنا صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ولقد جاءنا موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون الله سبحانه وتعالى إنا نسيما يهودا وزمن النبي محمد سيحجيك النبي موسى يا بالبينات والجنود شين بينات kal asa mai sandan annabi Musa wanda in yaje ba da kuma mashi waliyadi da hannun wanda in ya sa hannu a hannuta ya fitar da shi hannun zai dinga haske na wuya a falkin bayan da ke wacce lokacin da fir'auna ya biyo daga ayoyi ne mujizozi ne ثم اتخذتم العجل ذنبك لتذنبه إلها أبن بغتان مأته بعد ذهابه إلى الميقات bayan tafiyar annabi Musa zuwa miƙaci da Allah ya halaka da Fir'auna suka tsira daga sharrinsa sun haye Musa ruwa Allah ya ce to yana gayyar annabi Musa alaihi salam ya zo ya karɓar masu littafin at-taura wanda za su yi aiki da shi to a can wajen tafiyan Allah Musa ne kafin ya dawo suka ɗauki ɗan miji ne zama Allah sun kamanta da Allah Musa da Ubangijinsa shi ne cewa an sun zali wani ko an zalimai ne bittikhali ya liman ɗan mijimi wa iz akhadna yayin da muka riki misa da kuma alkawarin على الأمل بسائر أيدي بما في التوراة تلك التوراة وقد رفعنا فوقكم أولئك من فوقكم تنتون وأكم الجبل تنتشر الدور حين امتنعت من قبولها يا يدك كربان يسود عليكم دون يفاتكم وقتل suka rike dan da jini Allah ya gaya wa Allah Musa Allah Musa ya dawo ya fushi da su ya tuba Allah ya karɓi tuban su bayan sun karkashe junan su aka ce to su zo tare da Allah Musa ya zabo mutane a cikin gidaje goma sha biyu nan don a zo a karbi a taurata lokacin da suka je ne annai Musa yana zance da Allah shi suka ce ba Musa nan nuna laka ta nara da aka yi halitta mu ba za mu ba da gaskiya da kai sai mun ga Allah gari ne to Allah ya ce to a ɗauka ko dutsen gaba ɗaya na dutse na a tsaye da shi daidai kansu ko dai ku karɓi wannan alƙawari tilas ko kuma dutsen ya faɗo a kan shi sa a kullum shi ba ya wuri idan zai yi sujada gefen goshi yake gefen kuma yana duban sama wai kada su zai faɗo masa to Allah ya ce kunna muka ce ku kuma hadaina ku karbi abin da muka ba ku bi kuwati bilijin da karfi da kokari don jihadi wasu ma'ukun jima'a kuma ruwan abin da ake horon ku bihi da shi sama ga wani ilimi na karɓa ba shi kawai a wanda ba kada suka ce samina kaulaka mun ji zancenka wa asaina amuraka amma mun saba ma'auranka wato sun ji kenan ba su yarda ba sabanin al'umma annabi lokacin da annabi ya gaya mu sabai ga abin da Allah ya ce sai suna ce mu ba za mu ce ma maka irin abin da mutanen Musa suka faɗa mana ba mu za mu ce sami ina wa ɗana waɗancan sun ce sami'na wa asaina mun ji mun ki wa ushribu bi qulubihim al-ila an gauraya ya shine ma'ana ushribu din a zuciyar su sannan da ji qala rabbuhum qulubuhum sannan bi jami'a da zuciyar su kama ya kwali shara a makar abdani ba a rubuta ba kama yadda aka shayi ka shiga safo safo na jiki haka nan sun kuma kafin shi ya riga ya kama su sun fi son a ba su wani muhimmi fiye da ala bi kaure da kafin sun kullum ka ce musu bi sama sharau an kusan an sharau bisa ya yi wuri ma wanda ya murku bi imanin ku imanin ku yadda kogoron ku da shi bi taurata da taurata ba da tafi ne ibadan da mutu mujimi in kuntum mu'mini na in kun zama mu'minai balle kun ba mu'mina ba ne kama za a mutum kamar yadda ku karya almana lasasta mu'mini na ku ba mu'minai ba ne لأن الإيمان لا يأمر بعبادة الإجريم domin imani baya kogo da hoton da bijimi imani yana wurin abota ma Allah ne wal muradu min nabi da waɗanda ake magana ya hudu zama da annabi amma ana nufin aba ba iyaya waka zalika haka nan ku an kulan zazzabi mu'minina ko ba mu'minai bane bin taurata da taurata وقد كذبت محمدا وقد النبي محمد والإيمان بها إيمان التوراة لا يأمركم بغلكم بتكذيبه لكرية النبي محمد با domin shirin annabi da labarin zuwa annabi yana cikin littafi wallan ka ce masu in kanan na kuma darun ahiratu idan gidan lahira na kuni ayin jannatu aljanna inda Allah wajen Allah khalisatan khasatan katifi min dunin nasi kuma bayan mutane wato ba tare da sauran mutane ba kama da amsun kamar yadda kuka riya ba ta manna wani mauta to ku zurin mutuwa man in kuntum sadiki na in kun zama masu gaskiya wasu na cewa yahudu ne kadai za su shiga aljanna wannan da bayan wulawa ko ba su ba aljanna sai Allah ce to in ne ku kun tabbatar gidan lahira na ku ne ko kada ku gudu mutuwa wanda nan ba a zuwa aljanna sai an mutu fata manna wani mota in kuntum sadigina ta'allaqa bi tamannihi shaqan sharati biyu yara ce da tamannin mutuwa ala annal awwala na farko qaidun tusani shine da bayyana na biyu ai ma'ana in sadaka to in kun gaskiya fi za'amikum a cikin riyawan ko annaha cewa aljanna lakum naku ne wa man kana lahu yusruha wanda duk ya san zai je aljanna zai zabe ta nan duniya dan duniya gidan wahala ne wal musil ilaiha abinda zai sadar da mutum zuwa ga aljanna kuma almautu mutuwa ba wanda zai je aljanna da kafansa sai ya mutu don gaskiya ne gidan aljanna naku ne mai kai ku zaman duniya kuna wahala ku yi gurin mutuwa mana in kuna da gaskiya fa tamannahu Allah ya ce walan ya tamannahu ba sa gurin mutuwa har abada dalili bi ma qaddamat aydihim da abin da hannayen su ta gabatar min kubri na batuncin su kafircin su bin nabi da annabi almusallim mai lizimtawa lika zibihim ga karyansu والله عليم ألا مسنين بالظالمين الظالمين الكافرين كافرين فإجازيهم زي ساكا مسو الكافرين ولا تجدنهم ألا شيئا بريم باك الأبار سكاليا سكي والله لا مقسمين والله ذاك ساميس أحرس الناس على حياة سنبقوا وقدعي أكان رأيوه ayawa a hada sun milan da dina ashiraku sun fi ma mushrikai wanda suka ce ba Allah sun fi su kwaɗayi na mu'alimin kirinan basu masu musun tashin kiyama alaiya a kanta domin su yahudu da ilimin saboda sanin su bi anna masirahum cewa makoman su annaru wuta ne dunar mushriki na kuma bayan mushrikai su mushrikai sun ce ma ba kiyama lihin karihin dan musun su rahu gare shi yawan du'aduhum ɗayansu yana guri lauyo an maro albazanatin a raya shi shekara dubu da zai samu zai so lau mazariyatun laudin nan mai ma'ana an ne yawan du'aduhum an yi amara wahiyar ita a laudin nan da sinanta fi tawili mazari tawili mazari ne wato yawaddu ta amiruhu mafi yawaddu وما هو بمجازه raya su ko da za a raya shekara duk wannan bai zama ba ai a domin ɗayan su bai nisan ta ji min azabi daga azaban wuta ba wato an yi ammara shi ne ba ilin an yi ammara a raya shi shekara dubu kamar yadda yake so wa ma huwa bi muzahihi ba zai nisan ta shi min azabi daga azaba ba idan ka mutu dai ko shekara nawa lahiran dai za a yi ai ta amin horaya wansa والله بصير ألا ميغني بما يعملون da abin da suke aikatawa bil yayi ko bima ta'maluna abin da kuke aikatawa fa jazihim zai masu zakayya wa sala ibn suriya annabiya aw umara amman yati bil wayi min al malaikati ayan da za ta zo a gaba ne yake fassarar dalilin saukanta sai na umaru an ce yana da wani gida inda yake zuwa hutawa a awali awali kuma unguwan yahuda ne yana can bayan masallacin bilal a can ƙasa wajen uba to can sai na umar kullum zai wuce yakan shiga cocin yahudawa yana sauraron abin da suke yi wata rana sai suka ce umar wallahi muna son ka kamar za su yaudare shi wa ya dawo addinin nasu umar ya ce wallahi tallahi ne kuma ba na son ku ba na son ku domin sa kake zuwa mana nan a na zuwa ne kawai don in ji karatun kun ƙara son annabi muhammadu duk abin da allah ya faɗa na annabi na cikin littafin ku kullum na zo na ji sai in ƙara ya ƙi to annan ne sai suka ce masu to wai kai me wa ma yake kawo ma annabi wahayi ya ce jibril suka ce ka jibril ai ba ma san ba ma san sa da mika'il ne da mun so shi saboda jibrilu yana kawo azaba da shi ko mika'il yana kawo koshi ne mu ba ruwan mu da jibrilu shi ne Allah ya ce masu to ku haka kuka ce to ga dai wa min nan faqala jibrilu wa ake ruwa da wayin yace jibrilu ne faqala sai yin rasuliya yace huwa aduna jibrilu makiyin mu ne ya tibir azabi yana kawo azaba ne walau kana mika'ilu da mika'ilu ne annabin mala'ikan da yake zuwa wajen annabi la'aman na bihi da mun ba da gaskiya da shi da an na don shi mika'il ya ci min hisbi yana zuwa da koshi ne wa silmi da zaman lafiya wanda zana sai aya ta sauka kullahun ga gaya musu ya rasulallahi man kana aduwan da jibrila duk da ya zama makiyin jibrila Allah ɗaya riga ya zaɓi Jibrilu bal ya mutu ga ya zan ya mutu da fushi fa inna fushi ne nazzalahu ayl qur'an shi ya saukar da qur'ani ala kalbika bisa zuciyanka bi iznillahi bi amrillahi da horon Allah alqur'anin nan kuma musaddikan ya gaskata lima bayna yadayhi ga littafan Allah da suke gabansa ai kablihi min alkutubi daga littafai kuma ƙur'anin nan gudan shirya ne min al-dalalati daga mata wa bushara ne min jannati da aljanna lil mu'mini daga mu'minai man kana aduwwan lillahi duk yanda ya zama makiyin Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa jibrila da jibrila bi kasr jimi jibrila wa fadiya ko jabrila بلا حمل وبي كو جبر إلى وبياء جبر إيل غايلا وميكالا كما وانشان كو ميكالا كو ميكائلا أدبون على الملائكة da jibrilu da mika'il nan adabin ne akan mala'iku min adabil khasi alal ami ana ce adabul khasi alal ami domin da aka ce wa mala'ikatihi ai jibrilu ya shiga mika'il ya shiga sai kuma aka keɓance su saboda muhimmancinsu kamar yadda alkur'ani ke ce hafizu ala salawati sai ce wa salatu usda to as-salawatu salatu usda din ya shiga amma saboda muhimmancin sallan usda sai aka ce wa salatu usda to na aka ce man kana duwan lillahi malaikatu rusulun jibril wa mika'ila da aka ce malaikati jibril da mika'ila sun shiga sai aka fitar da su to shi ake ce adamul khasi alal amin وذكرات ميكائيل بهمز وياء وفي غراب لا ميكائيل فإن الله كيك ألا أدوم مكين للكافرين كافرين ميمكم إن إن الله أدوم لهم سياك في سنة ظاهري أوقعه موجع لهم بيانا بيان إجهادهم ولقد أنزلنا إليك آيات حقيقة من سوكت آيوي زوا عليك يا محمد بينات والهات بيننو هذا ردا دم يروى لقولك ذنجندا سوريا للنبي النبي محمد ما جئتنا بكرمنا بشيء تقومي به وما يكبر فمي كابر سوى بها لإتا إلا الفاسقون سيدي فاسقي أكبروا بها ينشن فكافر سيدي إتا وكلما أهد الله كون يعيدك الكوني لألا أهد الكوني على الإيمان بالنبي أن خرج أكن إيماني da annabi in ya fita domin Yahuda sun ɗauki alkawari ga Allah idan annabi Muhammad ya zo za su ba da gaskiya da shi. awon nabiya ko kuma alkawari suka yi da annabi muhammadu da lokacin annabi ya taso daga makka ila madina ya zauna da yahuda a ce to ko ahli kitabi ne ni kuma annabi ne so daga in ba ku bi ni ba to abin da nake so da ku ku rike addinin ku ne rike nawa idan kafirai mushrikai wanda ba su da addini sun zo za su yaƙe ni to kar ku shiga ku taimaka musu ni ba zan taimaka musu akan ku ba ko kuma kar ku taimaka akan mai ta munazara har a gane gaskiya to in sun yawan alƙawari da annabi sai su warware shine Allah ya ce kullama ahadullah wani alƙawari da suka yi da Allah ahadan alƙawari wato kakannin su kenan sun yi alƙawari da Allah in annabi Muhammad ya zo za su bi shi ko kuma alƙawarin da suka yi da annabi Muhammad lokacin da ya zo Madina ba za su yaƙe shi tare da kafirai ba da aka yi haka nan na bazahu bare kun minhum wasu yanki daga cikinsu suka jefar da wannan alkawarin min naqdihi da warware shi jawabu kullama wa huwa mahallul ism hamidin kari ne ce a kullama a wa kullama ai bai kamata a ce kun warware alkawari ba bal lil intiqali aktharuhum yawancin su la yu'minuna ba su ba da gaskiya da Allah walamma ja'ahum rasulun yayin da manzo ya zo masu min indillahi daga wurin Allah manzon nan shine Muhammadin sallallahu alaihi wasallama da ya zo musaddiqun mai gaskatawa lima ma'ahum ga littafin da yake tare da suna taura da linjila na zafariqun na bazafariqun bariqun waɗansu yanki min alladhina daga waɗannan utul kitaba da aka ba su littafi na baza suka jefar da kitaban lahi littafin Allah a taurati a taura wara a zuhurihim bayan bayansu wato maimakon a ce bayan bayan ma a baya ai lam ya amanu ba su yi aiki bi ma biha da abin da ke cikin attaura min al-imani da ban gaskiya da Allah wa bin rasuli da manzo sallallahu alaihi wasallam wa gairihi da waninsa ka annahu kaman su la ya'lamuna ma biha ban san abin da ke cikin ta ba min annahu nabiyyun haqqun na cewa annabi ne gaskiya ne an ko kuma su zama annaha kitabun lahi littafin Allah ne ba wata ba'o albun ala na baza sun bibi ma ta tuni shayadinu abinda shaidanun suka karanta ala ahadi mulki Sulaiman bisa lokacin mulkin annabi Sulaiman min sihiri na sihiri wa kanan dafa na ta ta kursiyi ta bin da sihiri karkashin gadon mulkin Sulaiman lamma nuzi a mulku yayin da aka cire mulkin sa makanar tattarkun sama ko kuma a wani kaunin da shaidanu sukan tashi su je can kusa da sama har su ji maganar mala'iku sukan sato jin maganganu don Allah zai wani abu za a yi ta shaidan cewa a cikin mala'iku Allah zai abu kaza rana kaza to idan suka ji guda ɗaya sai su zo wajen bokaye su ce mushi Allah zai yi kaza to sai su kara da ƙarya goma to sai boka ya ce ai sun san gaibi in dan yayi gaskiya ƙaryar da sun to wata mu idan ya aka ziba su taro karere wata kihi su je ba shi lalkanati zuwa bokaye bai dawunu na ho sai su mai da shi diwani wa fasha zalika wancanan ka sai wasu wa sha'a ya daidaito annan jinna cewa aljannu ta alamul gaiba ta san gaibi wa jama'a sulaimanul kutuba annabi Suleiman ya tattara littafan dihirin nan wadda bana ya binne ta falamma mata da ya mutu dallata shayadinu alaiha nasa shaidanu suka nuna wa mutane inda annabi Suleiman ya boye waɗannan littafan maimakon ya kona fasaharajuwa suka fito da ita wa wajadu suka samu asiran inda ake sihiri biya a ciki faƙalu sai shaidanu suka ce inna ma malakakun bi hadha iyaka ai annabi Suleiman ba annabta bane abin da ya mallake ku da shi kenan fata'allamuhu suka nemi saninsa wa rabalu suka karkade kutuba anbiyayin suka bar bin littafin annabawa qala ta'ala Allah ta'ala yace tabrikatan li Suleiman don kubutar da Suleiman wa raddan don raddi akan Yahudawa fi kaulihim a cikin faɗin su unzuru ila muhammadin ku dubi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yazkuru sulaimana yana ambaton sulaimana bil anbiya'i a cikin annabawa wa ma kana illa sahiran bai zama ba sai dan dabo so yahudun kenan yan annabi yana kidaya annabawa ya kawo kan sulaimana jawo sulaimana da yake dan dabo Allah ce karya kuke wa ma kabara sulaimanu Sulaimanu bai kafirce ba ai lam ya alamin sira bai aikata sihiri ba da annahu domin shi sihiri ko wurin kafirci ne walakin na shayadina ko walakin shayadina bitta shididi walakin na shayadina wata fi walakin shayadina amma kafirai ne kamar suka kafirce yu'allimunan nasa sihira suna sanar da mutane sihiri an jimlata halimin lamiri kafaru halin kasancewarsu kenan yu'allimunahum suna sanar da su ma unzila abinda aka saukar alal malakaini bisa mala'iku biyu limahuma da aka an suka ya maka masa da hami min asiri daga sihiri wa ke kira'atin bi kasrin lami in ya zamo ma unzila alal malakaini mala'iku biyu yan ya zama bi kasirin lami ma unzila alal malikaini sarakuna guda biyu wato abin da ake mana nan cewa ko da yake na ga tafsirin shau yana cewa wannan duka kistan isra'iliyat ne baya da asali wai annan su haruta da maruta waɗansu mala'iku ne guda biyu wanda suke ta zargin yan adam cewa yan adam sun cika sabo bayan allah ya girma sosai allah ya ce to ai kuma ban yi yadda na yi musu ba ne kuma da kun yi din sai aka ce malakai suka ce a Allah mu ba za mu yi haka ba sai to ku zaɓo mutanen kirki a cikin ya ka zaɓo harota da marota aka rakkaba su masu sha'awa irin namu da halitta irin namu kullum zo su yi mutane shari'a su koma sama kullum Allah ya sanar da su bismillahil azam to suna nan suna nan sai Allah ya jarumce su da wata mata sunanta Zahara sai tunan su tsaya gaban su da su sa kawo ƙara ne sai Allah ya sa musu sha'awa suka nemi matan suka nemi matan da ce a sai dai kun bi abin da nake so ba kuke so ko kashe mini na so kashe to sai mun biya suke biya bukatan muka ce ba za mu yadda ba ba zan yadda ba sai kun koya mini karatun da kuke yi kuke zuwa sama shi yana ta koya musu suka koya mata sai ta karanta sai ta yi sama sai dai aka shafe ta zuhara waɗannan duka kistoshi ne ya kawo shi a cikin tafsirin sa'o'i amma shi ibrahim shi isra'iliya ne wannan ba kisa ne mai inganci ba don bai kamata a ce mala'iku tsakanin su da allah har suna irin wannan jayayyan ba akwai shi da yawa kuma can baya shi annabi sulaiman an taɓa karɓar mulkinsa dalilin da ya karɓi mulkinsa an ce ya aure wata mata ne ta yi bautan gunki a gidansa kwana arba'in bai sani ba kwana arba'in bai sani ba sai in zai shiga wanka yana da wata baiwa ana ce mata aminiya al'amina sai cire zobensa na mulkin sai ce to aje ne kamin shiga wanka fito to sai ba wannan aminiya sai aka samu wani shaidani ana ce mashi saharul mari sai zo sai yi kamar suleiman sai ce na fito wanka ba ni wannan zobe sai ta bashi sai ya sa kawai sai je zauna a garin suleiman Suleiman ya fito ni ne ba Suleiman mata ta ce ai Suleiman ya karba sai Suleiman ya tabbatar da cewa tsakanin shi da Allah akwai abin da ya nan shi da dabi to shi kenan ya yi ta mulkin bannansa da ya kwana arba'in daidai yadda aka yi bautan mulki a cikin gidansa to daga nan sai shi saharin marin din sai tashi sama yana shawagi a ƙasa yana wasa da zoben nan sai zoben ya faɗa ruwa sai kifi ya haɗe shi kuma annabi Suleiman ya koma yana farautar kifi yana sayarwa har Allah ya ikonsa to a cikin harin haka sai ya kawo kifin guda biyu sai sai da ɗaya ɗaya ce bari mu ce na dubawa sai ga zo mai a cikin kifi sai sa sai mulkin sai dawo ina ya dawo ce a kawo musu har marinin ne ya kona shi ya tattara da taban daban to ba don ikon Allah ba ai sai ya kona sai zai binne a ƙarƙashin gadon mulkinsa da Suleimanu ya mutu shekara ɗaya mala'ikandalu wa sani ba sun ce sun san gaibi to Allah ya karfi ran annabi Suleimanu shekara ɗaya don yakan shiga wajen ibada ne ya dogara akan sanda sanda yake dogara akan shi yana ibada to da shiga Allah ya karfi ransa to sandan na da karfi yana tokare da shi kasan annabawa fatan su yana nan shekara ɗaya ɗin to ana nan yanka shekara ɗaya su ba su gane ba suna ta wahala suna ta wahala sai da garadin nan ta zo tana cin sandan tana cin sandan tana cin sandan har ta kai sandan ya yi rauni sai ya faɗi to da aka zo aka kida aka yi kiyasin abin da ta ci ranar ƙarshen sai aka yi kiyasin shekara guda kenan da mulkin annabi sulaiman sai da mutuwa annabi sulaiman aka ji a shekariya suke yi ba san kai ne ba to shi ne wannan ne نعم الله يسوم انزل على الملكين ملكين ببابل أبابل بابل النعم بلد قليل من سوال العراق يتكي العراق سونا سهاروت دماروت بدل أو عدو بيان شهاروت دماروت نم بدلين أكم ملكين هو عدو البيان قال ابن عباس هما ساهران su ‘yan dabo ne kana ya an limanin sihira abinda suke koya ma mutane sihiri wakila an ce malaka ne mala'iku biyu ne kunzila an saukar da su ni ta'alimi don sanar da mutane dabo ibtila an don jarraba min Allah daga Allah lin nasi ga mutane amma wa ma yu'allimani min ahadin ko da yake malaman dabo ne in ka zo a koya maka ba su sanar da mutum daya hatta ya kula da sai sun ce masa suna masa nasiha dabo za ka koya dabo ba kyau fa inna ma na hannu fitinatun mu fa fitina ne baliyatun baliya ne masiba ne daga Allah da nasi ga mutane ya kawo mu ne liyam ta hinahum don ya jarbashe su bi ta alimihi da neman saninsa ka yadda faman ta allama hudu wanda ya nemi saninsa kabara ya kafirce ka yadda kalma kafiri ومن تركه wanda ya bar shi ba huwa mumin shi mumini ne kuma muna maka kashedi fala ta kafuru karka kafir ce mi ta alimihi da neman sanin sa bayan aba in yaƙi ce shi ne duk da haka a sanar da shi illa ta'alima sai dai a sanar da shi ya da kafircin Allah ma ku sai su sanar da shi fa ya ta'allamuna minhu ma suna neman sani daga waɗannan haruta da maruta ma yufarriquna abinda suke rarrabewa bihi da shi bainal mar'i wa zawjihi abinda suke tsakanin raba tsakanin mata da miji bi an yi bangina kullum ila al'ahari ana zaune lafiya da an yi sihirin sai a sa kowa ya ki juna miji ya ki mata mata da ki miji har a rabu wa ma hum ayi saharatu yan daban nan ba su zamo bizarina min ahadin masu cutar mutum ɗaya da sihirin ba illa bi idinin lahi sai da idinin Allah to dabo dai ana yi amma dai sai Allah ya rina ma ku guda nawa haka bai yi ba ko me Allah ke kawo masu ya ga dama ma ta shawo da yalla ya sha Allah shi ne Allah ya ce wai kun kar mu dauka dabon na da amfani kar mu dauka da suna sanar da mutane a wanda ke nufi tsakanin da mata to sai Allah ya dawo da hankalin ka kar ce dabo akwai aiki dabo a ji an a'a illa insha Allah Allah bai so ba zai ba kamar bayar wasu corona su nan ba don alimin ma da illa insha ko ai cuta ce daga Allah ko yana cutarwa illa insha Allah Allah bai so ba wanda zai iya cutar rudu ne dama yanzu muka faɗa yahudu ba abin da suke so a rayuwa kamar rayuwa suna son a raya su shekara dubu ba yahudi an ta musu ɗaya ne duk duniya ta shi sun zaro da duniya za a mutu za a mutu to waye san ba za a mutu waye baya jiran mutuwa ko ba ka jiran ta tana jiran kai tana jiran ka kuma ajalin ka in ya zo sai ka tafi to ka sani kai imani da sha'i akwai corona corona corona ne akwai shi amma ba ya cutar da kowa sai Allah ya sai Allah ya so ai in ka tsorata abu zai ka nan ba wa abu an ka ji tsoron Allah sai abin ya ji tsoron ka ji tsoron Allah ko mi ji tsoron ka in ka ji tsoron wani ko mi ka ji jin tsoron shi baka tsoron Allah to dai ke ba su tsoron Allah ba san kowa ba sai duniya ka karbo da duniya ko yau Allah za za mutu za to inda za su ba su aje komai a wurin ba su da komai duk kayan su na nan ko ba su yi tanadi ba ba su shirin tanadi kamar yadda wani muke kisan buhudu wani buhudu ne sahu ne ba sahu mu ba irin mutanen da baje su bai wanda suka karkata duniya dan wani sarkin musulmi haruna rashidi to sai ya zama irin su bayan da ya koma can ba ruwan shi da mulki wata rana da haruna rashidi na da tafiya ta hanya sai ta so ya ce kai haruna haruna kamar dai sarkin musulmi ce kai haruna ce a wani irin mutum ne sarki ce a duba waye haruna wani mahaukaci ne ke kira na ba ma na biyar mulki ya ce ni ne buhululu ya ce zo na mai mara ce yanzu haruna kai kai ne haka ya ce eh ka ji tsoron allah haruna ka ji tsoron allah ya ce allah ka ce tsoron allah ya ce ai baka san ni dangi annabi ya ce ai Allah ra ya ce ranar kiyama ba magana dangi ba magana dangi fala an saba lahu wala tasalu ba ya ce a maga aikin alkhairi da muke bace aikin alkhairi da yan biyu ne yan kudin ka kan je bayarwa akwai hisabi a lahira a ina ka tara su yan gona mutane ne ya kai ka ciyar da su ya kai ka tara su to har wannan da shi ba ka yana aiki alherin bai ce to me za ni aikin ba kayan da gaske ne ko kuma ƙarya kake duk abin da ya tambaye shi ne ta sa shi kuka sai ce to na ji labarin kana da bukata faɗi bukatan ka biya maka ya ce to bukata na baka da shi ci duk bukata na ce to ka gafarta min da zunubi na ya ce ba zan iya wani da gafarta ka iya ba to kana bin bashi a biya maka bashi ya ce a biya bashi da bashi sai ce to tambayin da ya wanda ya ban sha'awa zai ce mashi wai me yasa ne mu mutanen duniya ba ma son mutuwa ne sai ce duk ku kai komi can mai duk kayan ku kun narka nan ku kai komi can ba shi za ku je tsoron mutuwa mu kula ma duk kayan mu da jan ku a jan ku oke kai talaka da baka da komi yana baka tsoro da mutuwa ga gaji ya gudu mun da wahala an daga ma da kai cikin wahala zauna ka Allah yana nuna maka cewa wa ma yi ne ba su iya cutarwa wa ma hun zari ne min ahadin haka kuma kun wani abu yake ba da tsoro bayan cuta Allah mai amfani Allah Allah ne mai amfanarwa Allah shi ne mai cire cutar shi ne mai kawo cuta kun ba ka da yadda za ka yi in dai ya so ya same ka ba ka da yadda za ka yi ka kama in ya ke kama amma yahudawa sun har yi mutane da sauransu daga musulmi wai yana tsoro shi na gudu kada mutu kuma duk abubuwan da suka shirya a ƙasar su babu da shi su sun samu zaman kaɗaita mu ya zama mu zauna kaɗaita mutum ne matan shi hudu kowace ɗakin da bai da ɗaki ko ɗakin matan shi ɗaya akwai aya bakwai in zai kwana wurin shi ne na takwas in ya je wani ɗaki bai shi matan shi hudu ya ɗan shi talatin to yanzu za ka ce wai za a nisan zuma shi wani kwana a kan hanyar tunan kwana ya ɗauke ba to numfashin da ake kudu na ba dole ya kama mutane ka mai da abun ga Allah kawai ka bata waɗannan mahaukata sai kama sa نعم إلا بإذن الله بإرادته ويتعلمون سنة نيمان سنين ما يضرهم أبن الذي يشوشيس بالآخرة أتكين الآخرة ولا ينبغهم بي أنفانا وهو السير شيني سيرين ولقد لام قسم والله سنسني أين يهود يهوداوا لمن اللام الابتدائي متعلقة لما قبل أمام مسلم لمن اشتراه دون يذاب دمه أي استبدله بكتاب الله إن من مسايا دمه يكرب دمه يباد لتاكم الله ما له في الآخرة من خلاق ما يدربه أجل الآخرة نصيب له في الجنة أتين الجنة wanda bi isa ma sharau wallahi ya yi muni abinda suka sayar bihi da shi an busan kanunsu ai shari na abin sayan nan ai har zahara banta min al-akhirati daga lahira an ta'allamu inda suka nemi sanin dabo haisu an jaba lahu min lokacin da shi neman sanin jaba ya wajabta musu ta dan kanu ya alamuna da sun sun kasance sun san hakikata hakikan ma ya siru na ilayya abin da za su koma gare shi min al'azabi na azaba ma ta'allamu da ba su nemi sanin sa ba walau annahum da yahudu amanu sun ba da gaskiya bin nabi da annabi muhammadu wani qur'ani da alqur'ani wata suka kiyaye azaban allah ta yaya fitar kimazi ta barin sakonsa kasiri kamar sihirin nan wajen lau jawabin lauɗin nan na ra'annahum masu an shafe ai da sun ama da gaskiya ga Allah suka ji tsoron Allah da usibu da an basu zakaya dalla ne ya yi muni akan jawabi ya yi muni akan sa da masubatun sawabun lada ko muta dan walla mu fi yidil kasami wallahi lada min indillahi daga kun Allah khairin shi yafi kabar mu labarin sa min masharau bi an busahum daga abin da suka sai da kanan su لو كانوا يعلمون لا تنقذ جيسون سمع أنه الخير الخير لما حاصروا لا بس زابده علي أكل لا يرى يا أيها الذين آمنوا يا ودنهم غبارة سيارة الله لا تقولوا للنبي كرخشي مع النبي رائنا أمر مولون من الرعاة من المراحة لكيايوة لا ربشي إذا كشي رائنا لا ربشي وتكيايني كيايكا ونلقى na girmamawa to lokacin da annabi ya zo madina larabawa suna ba annabi girma da wannan to amma a dukkan yahudawa zagi ne